بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na ashirin ga watan zulƙida hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama 1447 daidai da takwas ne ko tara takwas ga watan biyar miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mominai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'ar turmidi na babban malami abu isa turmidi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na talatin a cikin wannan littafi mai albarka kuma muna cikin kitabu sala a cikin kitabu sala darasin da ya gabata mun yi ainihin wato babi na shida a cikin wannan a cikin wannan littafi mun karanta babin da yake magana akan gaggauta sallar azhar a yi ta a farkon lokaci mun karanta hadithin Aisha radiyallahu anha da take cewa banga annabi sallallahu banga wani mutum kana ashadda ta'jilan lidh-dhuhr da yafi sauri ko yafi tsananin gaggautar da sallar azhar ba sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da Abubakar radiyallahu anhu sama da ummul mu'minin Aisha mun karanta kuma maganganu wato ba wannan hadisin da'iful isnad amma dai a cikin kuma babin mun samu wani hadisi daga Jabir dan Abdullah Khabbab da Abi Barzata al-Aslami da Ibn Mas'ud da Zaid bin Thabit da Anas da Jabir bin Samura kuma dukan wato wayannan suna zama shawahid ga wancan hadisin na Aisha radiyallahu anha da aka hadisin yana da inganci ta wata fusko ta wasu fuskokin mun karanta hadithi na Anas dan Malik shi ma da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar azhar hina zalati shams lokacin da rana ta zawali wanda duk wannan yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar azhar ne a farkon lokaci da haka da zaran mu kutari wanda suke cewa sai ta nuna din nan saba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce lokaci ya shiga mutum ya sallah ya ce a mu sai ta nuna ai shigarta shine nunarta da zarar zawali rana ta yi zawali to sallah azhar ta nuna inda kuma mutum ba so yake sai lokacin ya kusa ribewa ba amma dai nunarta shine shigar lokacin da zarar mukutari ya shiga sallah ta nuna an bayyanta ko da haka kuma shine da ya dace da koyarwar annabi yin ta farkon lokaci 12 da kwata ko 12 da rabi in dai mukutari ya shiga kawai a tashi a sallah azhar wannan shine ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mun samu babi na bakwai wanda ya ce babu ma ja fi ta'khir az-zuhr fi shiddatil har babun da yazo na ana iya jinkirtar da sallar azhar amma a lokaci irin wannan da muke ciki na tsananin zafi lokacin 12 da wani abu din nan zaka ji garin ya dau zafi sosai da haka lokacin zaka ga babu inuwa sosai iskar ita ma da take busawa mai zafi ce a irin wannan lokacin kuma shine mustahabbi ne a jinkirtar da sallar azhar din a bari sai rana ta yi sanyi fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tiririn wutar jahannama ne in ya huro shine sai ka ji wannan zafin wato wanda zaka dinga jin sa ka rasa inda zaka sa kanka don irin wannan lokaci ya zo sai a jinkirta sallah a bari rana ta dan huce ta dan sarara inuwa ta dan fara abin nan iska ta fara kadawa sai a yi sallar azhar amma mun tattauna maganganun malamai wanda imamu shafi'i shi yana ganin wannan hadithin za a yi aiki da shi ne ga amma banda mutumin da zai sallah shi kadai banda mutumin da zai sallah a masallacin unguwarsu wanda wannan hadisin ya shafi wanda zai taso daga wata unguwa ko daga wani guri mai nisa zuwa masallaci amma wanda tsakaninsa da masallaci babu nisa ko kuma shi kadai zai sallar sama a gida to babu bukata ya jinkirta sallah shi ma an fi so ya yi ta a farkon lokacinta amma dai malamai mun je ra'ayoyin wasu malaman sun ce a'a da mai sallah shi kadai din da wanda yake sallah a masallacin unguwarsu dukkaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su iya jinkirta sallah a zahar in ana irin wannan zafin har sai rana ta yi sanyi na fata gane mun karanta hadithin mahmud bin ghailan shi kansa hadithin hadithin abi dharrin radiyallahu anhu inda wata rana sun yi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya tare da da sahabbai a tare da shi akwai bilal bilal ya tashi zai kira sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka bari rana ce sanyi ya kuma zabura zai tashi bayan dan lokaci ce ka kuma ka bari sai rana ta yi sanyi abrid bi zuhur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka bari rana ce sanyi kafin a tada azhar qala hatta ra'ayna fai'at tulluli ko talluli yace ba mu tada sallar azhar ba har sai da muka ga inuwa wato hatta ra'ayna fai'at tallul har sai da muka ga inuwar tudun rairayi ko tudun kasa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam aka tada sallah aka yi sallah bayan an yi sallah manzo Allah ya ce inna shiddatal harri min fahi jahannam fa abridu anis sala mun karanta babin da yazo na ita kanta sallar la'asar a gaggauta yinta mun karanta babi na takwas wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito hadithin Aisha radiyallahu anha da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar la'asar wa shamsu fi hujratiha lam ya zaharil fai'u min wato hujratiha wanda wannan hadithin da muka karanta bayaninsa yana nuna yin sallar la'asar a farkon lokaci da kuma wasu hadisan waɗanda suka zama shawahid kamar hadisin Anas da Abi Arwa da hadisin Jabir da Rafi ibn Khadij mun karanta hadisin Ali ibn Hujr shi ma wanda yana fa'idantar da mu wannan wannan wato wannan mas'ala na cewa a gaggauta sallar la'asar ita ma a yi ta a farkon lokaci har ma muka karanta hadithin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin Anas dan Malik da yake cewa wata rana ainihin wato gidansa na Basra ya dawo daga sallar azhar kuma masallaci gida gidansa yana kusa da masallaci sai kuma bayan dawowa sai ya ce musu su wanda suka kawo mai ziyara ya ce ku tashi mu sallar la'asar suka ce ai mun yi sallah sun dauka azhar yake nufi sai ya ce a la'asar nake nufi naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tilka salatul munafiq irin waccan sallar a jinkirta sallar la'asar har sai rana ta kusa faduwa wannan irin sallah ce ta munafiki ya jilisu ya rukubu shams hatta idza kanat baina qarnay shaytan qama fa naqara arba'an la yadhkuru Allah fiha illa qalilan mun karanta babi na tara shi kuma babin da yazo na jinkirta sallar la'asar din ba laifi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashadda ta'jilan lidh-dhuhri minkum wa antum ashaddu ta'jilan lil-asri minhu duk da cewa malamai sun ce wannan hadithin ba yana nuna jinkirta sallar la'asar ba a ana nuna cewa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi tsananin gaggauta sallar ku kuma ba nan kuka fi tsananin gaggautawa ba ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaggautar da sallar azhar fiye da yanda ku kuke gaggautar da sallar la'asar to kaga wannan sai wasu malaman suka ce ba yana nufin ana jinkirta sallar la'asar ba a ana nufin cewa yanda ake sallar azhar da wuri ita ma sallar la'asar a yi ta da wuri babi na ƙarshe shine babin da ya zo na lokacin sallar magariba mun karanta hadithi mai lamba ta 167 a hadithin salama ibn al-akwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar azhar idza garabatish shamsu wa tawarat bil hijab hadisin bukhari da muslim qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi waqti salati al-isha al-akhirah babin da ya zo na bayani game da lokacin sallar isha قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبانة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي أوانة بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى روى هذا الحديث هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت وحديث أبي أوانة الصح عندنا لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي أوانة أبو عيسى الترمذي كتشوى محمد بن عبد الملك ya zantar da mu wannan hadithin ibn abi shawari shi kuma yake cewa abu awana ya zantar da su wannan hadithin daga abi bishir shi kuma abi bishir daga bashir ibn thabit shi kuma daga habib bin salim daga nu'man ibn bashir sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda an-nu'man ibn bashir ne ke cewa qala ana a'lamu an-nasi bi waqti hadhihi as-salah ya ce ina daga cikin mutanen da suka fi kowa sanin lokacin wannan sallar ta isha dalili na ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi sallama yusalliha li suqudil qamari li thalithatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar sallar isha li suqudiha da zarar rana wato ta fadi wakata gurubihi wato lokacin bacewar wato rana kwayar rana wato wakati suqutil kamar kai lokacin buyan wata li thalithatin ay fi lailatin thalithatin min ash-shahr wato irin watan da yayi kwana uku a wata daidai wato da kamawarsa wato watan da yayi kwana uku da kamawarsa to da zar yana saurin bacewa to sai Nu'man bin Bashir ne yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallata sallar isha daidai lokacin bacewar wata a kwanansa na uku da kamawa ina fata gane wannan suka ce at-tahaddathu bi ni'matillah kenan ma'ana Nu'man ibn Bashirin wato yana yin abinda ake kira da at-tahaddathu bi ni'matillah wato godiya da kuma zantar da ni'imar da Allah ta'ala ya masa shi yasa ya amfani da ana a'lamun nasi wannan ni'ima ce yana cikin sahabban da suka kiyaye lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke sallata sallar isha yace manzo Allah yace ina daga cikin mutanen da suka fi kowa sanin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallar isha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar isha da zarar rana a da zarar wata ya bace a kwanansa lokacin da yake bacewa a kwanansa na uku da kamawa za ga lokacin yana farko farkon sa yana saurin bacewa ma'ana wannan yana nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar isha ne a farkon muktarinta mafhum قال حدثنا أبو بكر محمد ابن عبانة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي أوانا بهذا الإسناد نحوه على أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتروى هذا الحديث هشيم يتشي هشيم يا رويتو وانا حديث يعني أبي بشر شيكما دقى أبي بشر أبي بشر ابن أبي إياس ابن أبي واتو وحشية أبي بشر ابن إياس ابن أبي إياس ابن أبي وحشية هكا سونا زيكي تككي عن أبي حبيب ibn salim an abi an habibi bin salim an nu'man bin bashir daga sahabi nu'man bin bashir wannan riwaya ce ta hushaym wa lam yadhkur fihi hushaymun amma a wannan riwayar shi kuma hushaymu bai ambaci cewa an bashir bin thabit ya ji hadithin daga bashir bin thabit ba wa hadithu abi awana amma hadithin abi awana an abi bishir an bashi an bashir bin thabit an habibi bin salim an nu'man bin bashir asahhu indana abu isa turbidi yake cewa wannan isnadin ya fi inganci a wajenmu li'anna yazid ibn harun saboda yazid ibn harun rawa an shu'ba banda wannan hanyar ya ruwaito hadisin daga shu'ba kuma an san shu'ba thika ne wato yana daga cikin atorati a wannan fanni an abi bishir nahwa riwayati abi awana babu ma jaa fi ta'khiri salati al-isha ila akhirah babun da yazo na a iya jinkirtar da sallar isha ala haddathana hannadun قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا الإشاء إلى ثلث الليل أو نصفه قال وفي الباب عن جابر بن ثمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن, أبي وابن عباس وأبي سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة وبه يقول أحمد وإسحاق abu isa tirmidhi yake cewa malaminsa hannadu hannadu ibn sari ya zantar da su wannan hadithin shi kuma hannadu abdatu ya zantar da su wannan hadithi daga ubaidillahi ibn umara daga sa'id al-maqburi wato sa'id ibn sa'id al-maqburi an abi huraira daga abi huraira radiyallahu anhu qal abi huraira yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laula an ashuka ala ummati ba dan kada na tsananta wa al'ummata ba la'amartuhum an yu'akhiru al-isha'a to da na umarce su da su dan dinga jinkirta sallar isha ila thuluthil layli har izuwa sulusin dare wa'ana ɗaya bisa ukun dare au nisfihi ko rabin dare kamar yadda muka karanta a hadithin farko an gaya mana lokacin sallar isha yana kaiwa ila thuluthil layli au nisfil layl an gane ko ma'ana wannan shine lokacin da aka fi so a dan jinkirta inda ba dan akwai tsanani ba to laula an ala ashqa ala ummati shi kuma al mashaqqatu tajlibu taysir ka'ida ce ta malamai tunda akwai mushakka to yin sallar isha a farkon lokaci shi yafi sauki fiye da a jinkirta ta sai lokaci ya ja mutane wasu 'yan kwadago ne wani ya gaji wani yana son ya dan kwanta da wuri don ya tashi da wuri in aka ce a ja ta a jinkirta ta to wannan kuma kila zai bayu zuwa ga makara sallar asuba da sauransu da haka sai zamto amma dai an bari kamar irin lakcoci da ake da karatuttuka da ake wani lokaci za ga an kara akan lokaci duk wannan yana nuna cewa babu laifin an jinkirta sallar isha saboda wani dalili an rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana da wani tsari game da sallar isha idza ra'ahum wato abda'u ta'akhara wa idza ra'ahum ajjalu ta'ajjala ma'ana ya danganta da yanayin zuwan mamun masallaci idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mutane sun dan samu jinkiri shi ma sai jinkirta sallar isha in kuma ya ga mutane an taru da wuri irin lokacin karatun na an yi karatun magariba a karatun bayan magariba da aka kusan duk mamu suna nan kawai da an tashi sallar isha za a yi ajjala shi ma sai ya gaggauta na fatan gane da aka sai zamto ita lokacinta ya danganta da halartar mamu in mamu an samu jinkirin zuwan su saboda wasu dalilai tana da lokacin da a jinkirta ta manzo Allah ce ba dan kada ya zamanto akwai takura da tsanani ba ma da ya ce a jinkirta tan har zuwa sulusul layl au nisfil layl qala wa fil babi an jabir bin samura cikin wannan babin an samu hadisi da ya zama shahid akan wannan hadithin wato wanda jabir ya ruwace shi jabir bin samura wanda imam ahmad imam muslim imam nasa'i sun fitar da wannan riwaya ta jabir bin samura wa jabir bin abdullah haka jabir bin abdullah ya ruwace hadithi mai irin wannan ma'ana shi ma imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da riwayar jabir bin abdullah yake cewa wa abi barzatul aslami shi kuma riwayarsa al-jama'a jama'a sun ruwaci riwayar abi barzatul aslami وابن عباس da shi da ibn abbas wa abi ibn abbas shi kuma imam al-bukhari ya fitar da ruwayar ibn abbas sai abi sa'id abi sa'id al-khudri shi kuma imam ahmad imam abu daud sun fitar da ruwayar sa zaid bin khalid da ibn umar shi kuma imam muslim qala abu isa abu isa tirmidhi yake ta hadithu abi hurairah hadithun hasanun sahihun hadithin abi hurairah hadithi ne wanda yake hasanun sahihun wanda imam ahmad ya ruwaito shi ibnu maja ma ya ruwaito shi wa huwa alladhi ikhtarahu aktharu ahli al-ilmi kuma wannan hadithin ma'anarsa na daga cikin abinda malamai mafi wato mafi yawan malamai mabuta ilimi suka tafi akai min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina da tabi'ai wa gairihim da wasunsu ra'au suna ganin ta'khira salatul isha'il akhirah halaccin jinkirtar da sallar isha wannan daga yawa daga cikin malamai sun zaɓa haka kamar yadda annabi ya ce laula an ashuka ala ummati la amartuhum bi hadhihi sala ko la amartuhum ko la amartuhum an yu'akhiru al-isha ila thuluth al-layli aw nisfi ina fata an gane da haka wata rana an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha har ma sahabbai kamar su sayyidina Umar suna raqadan nisa ko wasu biyan suna ya ma'aikin Allah assala assala mata sun fara bacci da ƙananan yara can can sai ga annabi ya fito wa ra'asu ya qatur kansa yana digar da ruwa kamar ya fito daga wanka ne yana zuwa sai ya faɗi wannan hadisin laula an ashukka ala ummati la amartuhum an yu'akhiru al-isha ila hadhihi al-waqt ko ila thuluth al-layl aw nisfi yace ba dan kada ya zama akwai tsanani ba to a bari wannan sallar isha a batta sai thuluth al-layl ko nisfihi sannan a sallace ta wannan shi yafi da haka da yawa daga cikin malamai suna ganin mustahabbancin jinkirta sallar isha zuwa ainihin wato thuluth al-layl aw nisfi wa bihi yaqulu ahmad wa ishaq kuma wannan shine abinda imamu ahmad ya tafi a kai wannan shine abinda babban malami ishaq bin rahuya shi ma akan haka ya tafi cewa an so mustahabbi ne jinkirta sallar isha babu ma ja a fi karahiyatin naumi qabla al-isha'i was samari ba'daha babin da yazo na bayanin an hana yin bacci kafin sallar isha da kuma yin hira bayan sallar isha قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف قال أحمد وحدثنا عباد بن عباد هو المهلبي وإسماعيل بن علية جميعا عن عوف عن, يس عن سيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي عن أبي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها قال وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وعنس قال أبو عيسى حديث أبي برزة حديث حسن صحيح وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ورخص في ذلك بعضهم وقال عبد الله بن المبارك أكثر الأحاديث على الكراهية ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان وسيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي abu isa tilmizi yake cewa ahmad ibn mani'in ya zantar da su wannan hadithin shi kuma hushaim ya zantar da su shi kuma yake cewa auf ibn abi jamila kenan auf ibn abi jamila ya zantar da ainihin wato shi hushaim ibn bashir hushaim ibn bashir shi kuma hushaim ibn bashir shi kuma auf ibn abi jamila qala ahmad imam ahmad yake cewa wato ba imam ahmad ba ahmad ibn mani'in can wancan na farkon haddathana ahmad ibn mani'in qala ahmad ai ahmad ibn mani'in sai yace wa haddathana abbad ibn abbad yace hanya biyu samu hadithin banda ta hanyar su hushaym sannan abbad ibn abi abbad ya zantar da su wannan hadithin huwa al-muhallabi shine abbad ibn abbad al-muhallabi wa isma'il ibn ulayya da Ismail ibn Ulayya da haka ya samu ruwayar ta hanyoyi kama haka ya same ta ta hanyar Hushaym ya same ta kuma ta hanyar Abbad ibn ibn Abbad al-Muhallabi da kuma Ismail ibn Ulayya jami'an dukkanin su kuma an au su kuma sun samu ruwayar su daga Auf ibn Abi Jamila shi kuma an Sayyar ibn Salama shi kuma daga Sayyar dan Salama huwa Abul Minhal ar-Riyahi al-Basri kenan an Abi Barza daga abi barzat al-aslami nadula ibn ubaid al-aslami kenan nadula ibn ubaid al-aslami qala yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karahu an-nawma qabla al-isha yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya karhanta yin bacci kafin sallar isha domin galibi duk baccin da ya shafi dare dabi'atan yana yin nauyi wani wani in ya dan kwanta bayan magaribar to ila zai saki jiki ya dauka har ko bayan isha ya kwanta da haka wani sai ga bai iya tashi yayi sallar isha ba wani sai da asuba sai da asuba sai ya dauka a sai ga sai ga ai bai sallar isha ba ya kwanta to saboda gudun irin wannan kuskuren duk yanda bacci yake dan daukan mutum da gingadi gare ya shagaltu da wani abu ko ya tashi ya fita ko ya dan dinga zagayawa ko ya yi karatu ko dai wani abu da zai dauke lokacin sa har sai yayi sallar isha domin an hana yin bacci kafin sallar isha gudun kada baccin yayi nauyi lokacin sallar isha ya fita walhaditha ba'daha kuma da yin hira bayan sallar isha shi ma kuma wannan dan kada ya shafi tashin mutum a sallar asuba mutum ya kai sha biyu karfe ɗaya karfe biyu yana danna dannan waya yana chatting ai da wahala a gaishe a sallar asuba zai matukar wahala an gane ko saboda daidai lokacin da baccin yayi masa nauyi lokacin an kira sallah to sai ga in ba Allah madaukakin sarki ya sa regular customer bane na sallah wanda za ka ga baccin ma ya ƙi masa daɗi akwai wanda ya zama regular customer ne na sallah da haka in lokacin ya yi kamar wani wata na'ura wani magana ɗisu ne a jikinsa kawai sai ji baccin ma ya ƙi yiwa to sai ya tashi ya sallah in ya so bayan asuba ya ɗora to kuma irin su masu wannan magana ɗisun guda nawa ne mutum ya kai karfe biyu bai bacci ba ya kaga sai yanda hali to shi sa aka hana yin hira bayan sallar isha to hiran nan bayan sallar isha kowace iri insha Allah babin gaba za mu ji a maganar da malamai suka yi shin kowace hira ake nufi ko kuma akwai wadda aka togace aka yi sassaucin a iya yin ta wadda ba ita ba aka hana qala wa fil babi an aisha a cikin wannan babin an samu hadisi mai irin wannan ma'anar daga nana aisha wadda ibnu maja ya fitar da wannan ruwaya tata wa abdullahi bin mas'ud shi ma ibnu maja ya fitar da ruwaya abdullahi dan mas'ud da anas qala abu isa abu isa yace hadithu abi barzata hadithin abi barzata nadla ibn ubaid al-aslami hadithun hasanun sahihun hadithi ne hasanun sahihun rawahu al-jama'a wa qad kariha aktharu ahli al-ilmi da yawa daga cikin malamai ma'abuta ilimi sun karhanta annawma qabla salati al-isha bacci kafin sallar isha wal haditha ba'daha da kuma yin hira bayan sallar isha wa rakhasa fi dhalika ba'dhum amma wasu daga cikin malamai sun yi sassauci game da a iya yin hira bayan sallar isha wa qala abdullah ibn al-mubarak abdullah ibn al-mubarak yace aktharul ahadith ala al-karahiyya gaskiya mafi yawan hadisan na maganar hira bayan sallar isha sun zo ne da maganar karhanci an hana wa rakhasa ba'dhum fi an-nawm qabla salati al-isha wasu kuma cikin malamai ma sun yi sassauci a iya yin bacci kafin sallar isha fi ramadan amma a cikin watan ramadan wasu malamai suna ganin cikin watan ramadan a iya yin bacci bayan sallar bayan sallar magariba kafin isha domin kaga lokacin yana da yalwa akwai sallar tarawih da sauransu da haka mutum da wahala zai wato a samu irin waccan matsala in ba ramadan ba galibi mutane da ramadan baccinsu yana dan raguwa musamman a daidai irin wannan lokacin ba kamar a cikin wani watan da ba ramadan ba da aka wasu malaman suna ganin an yi sassaucin baccin a iya yin kafin sallar isha amma fi ramadan sayyar ibn salama huwa abul minhal ar-riyahi babu ma jaa fi min ar-rukhsati fi samari ba'da al-isha babin da yazo na an yi sassauci a iya yin hira bayan sallar isha a iya yin hira bayan sallar isha قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعوس بن حذيفة وعمران بن حسين قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن ألقمة الرجل من الرجل من جعف يقال له قيس أو ابن قيس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في قصة طويلة وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في الثمر بعد صلاة العشاء الآخرة فكره قوم منهم الثمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الهوائج وأكثر الحديث على الرخصة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثمر إلا لمصل أو مسافر أبو عيسى الترمذي يكتشوى malaminsa Ahmad ibn Mani'in ya zantar da su wannan hadithin shi kuma Abu Awana ya zantar da su daga A'mash daga Ibrahim daga Alqama daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma Sayyidina Umar radiyallahu anhuma qala yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasmuru ma Abi Bakr yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin hira ya tattauna tare da Sayyidina Abubakar fi fil amri min amril muslimina amma game da wani al'amari da ya shafi musulmi wa ana ma'ahuma sayyidina umar ce ni ma kuma ina rabe ina tare da su da aka shi ma tare da shi akan dan in wata mas'ala ta taso ainihin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan tattauna da su kuma bayan sallar isha وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعوس بن حذيفة وإمران بن حسين قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن وانا هنيا ya kawo ta hadithin akwai inqita'i a cikinsa domin laisa li alqama sama'un min umar an samu alƙama ba shi da sama'a daga umar da aka lalle alƙama akwai wani tsakaninsa da umar shi sa ta wannan hanyar suka ce hadithin akwai inƙitsa'i a cikinsa amma hadithin ya inganta ta wasu hanyoyin imam muhammad abu abdullahi alhakimun ne sabore sun ruwaice shi ta wata hanyar wa rawa hadha alhaditha wannan hadithin kuma banda waccan hanyar alhassan ibn ubaidillah ya ruwaci wannan hadithi an ibrahim daga ibrahim an alkama an rajulin min ju'ufi kaji ba kaga wannan shine rajulin min ju'ufi waye rajulin min ju'ufi in aka bashi aka ya zama mubham sai aka ce yuqalu lahu ana kiransa qais au ibn qais ibn qais kaga wannan shine wasida tsakanin wa alkama da sayyidina umar ina fata gani عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وان حديث شما شي الحسن الحسن ابن عبيد الله شما يروي شي في قصة طويلة اتكن دوغور قصة وقد اختلف اهل العلم malamai ma abota ilimi sun yi saɓani min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma saɓanin nan tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho wattabi'ina da tabi'ai su ma sun yi saɓani akan wannan matsala wa man ba'dahum da ma waɗanda suka biyo bayan tabi'ai dukkaninsu sun samu saɓani fisamari game da hukuncin yin hira ba da salatul isha il'akira bayan sallar isha wannan tun daga kan sahabbai an samu wasu sun ce a yi wasu sun ce ba za a yi ba tabi'ai su ma ba a samu ijima'i ba su ma saɓani suka yi wasu suka ce za a yi wasu suka ce ba za a yi ba haka wayanda suka biyo bayan tabi'ai fakari ha qaumun minhum samara ba da salatul isha wasu daga cikin malamai tun daga sahabbai tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu suna, suna karhantawa da kuma hana yin hira bayan sallar isha ihtajjo bi ahadithil man'i su wayannan malamai sun yi hujja ne da hadisan hani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan da muka karanta yakrahu an-nawm qabla al-isha wal hadith ba'daha to wayannan hadisan su wayanda suka ce ba za a yi hira ba wannan hadisan suka yi hujja da su warakasa ba zuhu wasu cikin malamai kuma sun yi sassauci cewa za a iya yin hira bayan sallar isha idan ka na fi ma'anar ilimi in hira ce wadda ta shafi ilimi tattaunawa ce matsala ce ta ilimi ko wata matsala ce wadda babu makawa ta cikin ta wata bukata cikin bukatun musulmi ina fata an gane kamar yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da sayyidina abubakar da umar bayan sallar isha amma sai aka ce fi amrin min amril musulmina cikin al'amarin da ya shafi lamarin musulmi da haka an yi la'akari da cewa ana buƙatar manyan unguwa za a zauna ko akan harkar tsaro ko harkar shaye-shaye ko rashin tarbiyya ko ainihin lalacewar matasa ko dai wani abu makamancin haka kuma an lura cewa mutane ba za ka same su yadda ake bukata ba saboda yanayin mutane sai aka sa zama bayan sallar isha a wani masallaci ya shiga cikin wannan ko bai shiga ba neman aure fa ya shiga shi ma bayan sallar ishan nan akwai matsala ba za a iya canza lokacin zancen nan ba ne me yasa sai bayan sallar isha ina samarin suke ne me yasa sai bayan sallar isha na'am ba dalili da dai na san ana da can ana yin hira bayan sallar la'asar an gane ko kaga kaga bayan sallar la'asar ai babu almundana babu algusko ai malam ya ga malam kenan ba kaga bayan sallar la'asar za ka ga babu cuwa-cuwa babu duhu za ka ganta fes yadda take in shafa-shafa ne za ka gane ka san akwai wanda ya ga wace ce yana so ashe dama wajen biki ne ashe wannan kurkur din da abubuwa ta sha bayan kuma ya bayyana wajen zance je ce wallah ba ita bace abin da aka man gasha na falesa minna kaga yanzu duk suna dan wannan shafe-shafen kaga inda inda yamma ne kaga zaka iya fahimta cewa wannan gaskiya hoda ce ko kuma haskenta ne amma da daddare kaga ta sha wannan hodar ga kuma hasken lantarki kaga al'amarin sai ya cakude sai a samu ainihin wato iskali ko to kaga kuma irin wannan abin din na rashin kyautawa da sauransu da ake samu yawanci daren ne ake fakewa da shi an gane ko amma dai abin da ya shafe dukkan abin da ya shafi masalih to yanzu kaga in har ana tattaunawa malamai suna kai ruwa rana wasu ce a'a wasu ce a'a a ayya sassauta amma in kaza ne in kaza ne to ina ga zaman majalisa kaga shi zaman majalisa bayan sallar isha la mahalla lahu min al-i'rab ku ji tsoron Allah ku can ku nemi wani lokacin hirar kawai a zauna a majalisa a hira har sha biyun dare kuma ni abinda na lura ban sani ba ko da yake ba yawo nake ba ni ina gana a kasar hausa ne kawai ake zaman hira bayan sallar isha amma ni na lura sauran kabilun da ko da a nan muke zaune da su duk inda aka yi sallar isha zaka ji su ɗif in dai kuna da kusanci da wasu kabilu na wasu yankunan na ƙasar nan to za ga in dai ba su ma sun daɗe a nan ko sun tasirantu da mutanenmu ba da inda aka yi sallar isha za ka ji da su da yaransu duk sai ka ji ba kwaramiya ana sun samu guri sun kwanta shi sa duk inda wajen karfe hudu ce sai ka ji su sun tattashi kaga ashe wannan abin da hadisin yake nuna cewa kwanciya da wuri yana taimakawa wajen tashi da wuri domin wannan lokacin da aka ce Allah maɗaukakin sarki yana shelanta ina masu bukata ina masu neman kaza daidai irin wannan gabace to ba a kwanta da wuri ba zai wahala ka iya riskar wannan lokacin amma haka in ka kwanta bacci da wuri su kansu masana harkar lafiya sun ce duk inda mutum ya baccin awa takwas to ya yi irin baccin da jiki yake bukata ka samu bacci na awa takwas to kaga bayan sallar isha ba juma'a ka je ka kwanta insha Allah za ka samu cikakken baccin da jikinka yake bukata kuma wannan zai taimaka maka wajen tashi inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila zaka iya tashi karfe hudu ka gana da Allah madaukakin sarki kai sallah raka'a biyu hudu shida kafin sallar asuba lokaci ne mai albarka da gaske lokaci ne na amsa addu'a mai kyau lokaci ne kilin lokaci na amsa addu'a to amma galibin mu za ga musamman yan uwanmu matasa gaskiyar magana wannan lokaci ne yana wahalar a tashi shi yasa za ga mutum in kinko ya kama shi ke wahala ya kwaci saboda daidai lokacin da zai kokarin Allah ya raba shi da kinko din yana ta bacci ina fata an gane saboda gaskiya hirar raki da muke yi bayan sallar isha to kaga in dai ba waɗanda suke na masalih ba wanda suka shafi wata maslaha ta rayuwar mu ta duniya ko wata maslaha ta addini to kamata a canza mata guri saboda wannan hadisin in kuma kayi to lalle ka san cewa akwai wannan hadisin sai ka san yadda za ka yi da shi na ba ta an gani Allah ya samu dace wa aktharul hadithi ala rukhsa wa aktharul hadithi ala rukhsa wato sai dai yawan hadisan kuma sun zo da maganar sassauci kuma kamar yadda mun karanta wannan wato na a iya yin sassauci amma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce yayi hira bayan sallar isha kawo kuma ba zai zama kullum ba tunda abubuwan da ke sa a tattauna bayan sallar isha tasowa suke kaga yana da bambanci da zaman majalisa da muke yi yawanci zaman majalisa zaga wata ka'ida ce mutum ya shiga gida ma ya gama cin abinci yayi waye kuma bayan sallar isha sai ga mutum ya kuma fitowa wancan ya fito wannan ya fito sai kuma a sake kafa majalisa a shimfida tabarma ko a sa kujeru ko benci kuma a nausa a yi tayi a yi tayi wani kuma daga nan ma ba ma ungo sai yake yi raba daukan abin hawa zai kuce kuma daga gida ya tafi can wani tsallake can za su je su hada hadu kuma a yi ta hira ya ta hira sai goma karfe goma da rabi sha ɗaya sannan sai kuma a dawo kuma za ga hira ce wadda kawai dai faɗi banza faɗi wofi ba wata hira ce wadda take ta amfanar da kai a duniyance ko amfanar da kai a lahira wa qad ruwiya an nabi sallallahu alaihi wasallam qala an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la samara illa li musallin aw musafirin babu hira bayan sallar isha sai dai ga mai yin sallah kamar bayan irin irin sallar da ake yi ta dare dama sallah yake illa li musallin kaga wannan hirar da yake ai gana ce da ubangijin sa yake an gane ko aw musafirin ko kuma matafiyi matafiyi za a ga wani lokaci an ba da damar matafiyi zai iya tsayawa su tattauna game da gajiyar tafiya ya za a fuskanci gobe da safin an tashi ya za a yi da sauransu da aka wannan hadisi sai ce la samara babu hira bayan sallar isha illa li musallin sai dai ko sallah mutum yake au musafirin in kuka ga mutum ba bacci yake bayan sallar isha sai dai matafiyi ne amma wannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi da isnadin da fihi rawin majhul a cikin sa akwai wani rawi wanda yake majhul ina fatan gane akwai wasu ruwayoyin da aka samu wayanda aka ce za su iya samun ta ƙauya an ƙaro na uku babu hira illa limusallin au musafirin au arus akwai ruwaya da ta ƙaro arus cewa babu hira in kaga hira bayan sallar isha sai dai ga ko sai dai mutum sallah yake sai kuma in mutum matafiyi ne sai kuma in ango ne kaga ango zai iya yin hira da iyalinsa bayan sallar isha ina fata an gane babu ma ja a fil waqatil awwal min al fadl babin da yazo na bayanin lokacin farko na kowace sallah min al fadl yana daga lokaci mafi falala ko mai falala قال حدثنا أبو عمار الحسين ابن هريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة وكان ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب ابن الخالد ابن, ابن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود قال أبو عيسى حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر الأمري وليس هو بالقوي عند أهل الحديث واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان من قبل حفظه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي يعفور عن, عن الوليد بن الأيزار عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا قال لابن مسعود أي العمل أفضل قال سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة على مواقيتها قلت وما ذاك يا رسول وماذا يا رسول الله قال وبر الوالدين قلت وماذا يا رسول الله قال والجهاد في سبيل الله قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وقد روى المسعودي وشعبة وسليمان هو أبو إسحاق وسليمان هو أبو إسحاق الشيباني وغير واحد عن الوليد بن الأيزار هذا الحديث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخرة مرتين حتى قبضه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل قال الشافعي والوقت الأول من الصلاة أفضل ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل ولم يكونوا يدعون الفضل وكانوا يصلون في أول الوقت قال حدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي أمين الإمام أبو عيسى الترمذي كتشوى حدثنا أبو عمار أبو عمار الحسين ابن هريث يا زنتدم وانا حديث shi kuma yake cewa alfadul ibn musa ya zantar da su wannan hadithin daga abdullahi ibn umar al'umari an alƙasim ibn gannam daga alƙasim ibn gannam al'ansari an ammatihi ummi farwa daga gwaggwansa ummi farwa al'ansariya an ce ‘yar uwar sayyidina abubakar ce ta ɓangaren uba ukutin li abi bakar ni siddiq li abihi wa kanar mimman baya acin nabiya sallallahu alaihi wasallam ummi farwa tana daga cikin matan da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a qalat ita ce tace su ilan nabiyu sallallahu alaihi wasallam an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu wani aiki ne ya fi falala qala as-salatu li waqtiha lam din nan bi ma'ana fi ai as-salatu fi awwali waqtiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu aikin da ya kai falalar yin sallah a farkon lokacinta na fata gani qala haddathana qutaybatu qutayba ya zantar da su Abu Isa Tirmidhi wannan hadithin shi kuma yake cewa Abdullah ibn Wahab ya zantar da su daga Sa'id ibn Abdullah al-Juhani al-Hijazi kenan an Muhammad ibn Umar an ibn Ali ibn Abi Talib an abihi an Ali ibn Abi Talib أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وياتشو سيدنا علي يا علي يا كي سيدنا علي ثلاث أبو بوا غدا أكو لا تؤخرها كركا جنكر تدسو أبو أكو كركا يمس جنكري كغغو تاسو الصلاة إذا آنت صلى دزار اللوكة تنتهي كركا جنكر تاتا دزار أنت اللوكة صلى يتاشكي والجنازة إذا حضرت جنازة دزار أنحلرتو لإتا to ba jinkiri a tashi a sallace ta wal ayimmu mace mara aure walau bikiran sun ce Allah wato al ayim duk matar da bata da aure ko da budurwa ce ita ma kar a yi jinkiri idza wajadta laha kufan in dai ka samar mata mijin da ya dace da ita an gane ko to kar a yi jinkiri ma'ana fil islami wal hurriya was salahi wan nasab wa husnul kasbi wal amal su malaman suka ce wannan za a kalla musulma ce musulmi ne ya ce shi ma ɗa ne sannan mutumin kirki ne kamar yadda ka ba ka tarbiya ita ma mutum ne kirki ce sannan mutum ne mai nasaba mai kyau babu datti a cikin nasabarsa kamar yadda kai ma yarka tana da nasaba mai kyau sannan yana da sana'a ta halal an bayyanta ko ko yana yin aiki wanda yake shi ma na halal to in ka samar wa yarka irin wannan kar a yi jinkiri wannan hadisin mawdu'i hadisin ƙarya ne an gane ko hadisi ne suka ce maudu'i afuwan hadisi ne da'ifi na kasarsa ne hadisi maudu'i wannan hadisi ne da'ifi mahallu shahid da ya sa aka kawo shine as-salatu idza anat shine mahallu shahid to kaga wannan ba mu da iskali akan wannan gabata as-salatu idza anat saboda muna da hadisai da suka yi magana akan lokacin sallah ya sallace ta abu isa tirmidhi ke cewa wannan hadisin da'ifi kamar yadda muka faɗa hadisi ne ya ce garibun hasanun amma hadisi ne da'ifi suka ce raunin hadisin a cikinsa akwai abdullahi bin umar al'umari abdullahi ibn umar al'umari cikin isnadin za ga akwai wannan da'ifi ne sannan illar illa ta biyu a cikin isnadin an samu ittirabi kuma a ciki an gane ko akwai ittirabi a cikin wannan isnadin sannan kuma har wa yau a cikin su akwai a cikin isnadin akwai rawi a ainihin wato Abdullahi bin Umar al-Umari wanda da'ifi Ahmad ibn Mani na'am wannan istilahin sa ne kuma shi kila ya inganta shi ta abin nan saboda shi Abdullahi bin Umar al-Umari shine malamai suke wasu sun wattaka shi wasu suna ganin tika ne to wanda suka wattaka shi suna karɓar ruwayarsa wasu malaman kuma sun raunana shi gaskiya abdullahi bin umar al'umari sun ce da'ifi to in ka a ai in ka saurari bayaninmu da muka yi na shimfiɗar da muka yi na farkon karatun ai mun karanta istilahat ɗinsa kuma abu isa tirmidhi ya ce haza hadisun garibun ai da'ifi yake nufi an gane ko to kuma kaga yace hasan to yana da irin wannan istilahat din ko yace hadithun hasanun garibun ko yace hadithun sahihun hasanun sahihun garibun duk mun ka karanta in kun tuna can baya mun yi istilahat din sa in yace kaza kaza ga abin da yake nufi wannan shine Abu Isa Tirmidhi yake cewa Ahmad ibn Mani ya zantar da su wannan hadisin shi kuma yace Yaqub ibn al-Walid al-Madani ya zantar da su daga Abdullahi ibn Umar an nafi'in daga nafi'u an ibn umar daga abdullahi dan umar kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu al-waqtul awwalu lokaci na farko min as-salati na sallah ridwanullah yaddar Allah ne wal waqtul akhiru lokaci kuma na karshe afuwallahi wannan afuwar Allah ce wannan hadisin shine maudu'i an gane ko sun ce hadisin ƙarya ne wannan akwai wanda ya zo da guda uku ma za ga hadis farkon lokaci ridwanullah tsakiyar lokaci na manta lafazin yadda yake amma ƙarshe akwai wanda za gan shi ya zo da guda uku farkon lokaci tsakiyar lokaci ƙarshen lokaci ba shi da inganci wannan hadisi na ba ta gani hala abu isa abu isa turmidi yake cewa haza hadithun a garibu ce wannan hadisi ne garibi kaga islayin ko haza hadisun garibu ba mai hanya ɗaya ba hadisi garibi da'ifi shi kansa a wajen abu isa turmizi wannan hadisin da'ifi kuma ya ma wuce iya raunin gaskiya hadisi ne maudu'i wa qad rawa ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam nahwa qala wa fil babi an ali wa ibn umar wa aisha wa ibn mas'ud qala abu isa hadith ummi farwa la yurwa illa min hadith abdullah bin umar al-umari abu isa tirmidhi kita shi hadithin ummi farwa la yurwa ba a samu ruwayarsa ba ba a ruwaice shi ba illa min hadithi abdullah sai ta hanyar abdullahi ibn umar al-umari wa laysa huwa bil qawi inda ahlul hadith kaji ko shi kuma abdullahi ibn umar al-umari yana daga cikin masu rauni a wajen malaman hadithi wa tarabu anhu fi hadha al-hadith sannan su kansu malaman sun yi samu ittirabi akan shi abdullahi ibn umar al-umari fi hadha al-hadith a cikin wannan hadithin wa huwa saduqun amma ba wai yana da wani aibu mutumin kirki ne mai gaskiya ne wa qad takallama fihi amma dai malaman hadisi sun tattauna akan sa takallama fihi yahya ibn sa'id al-qattan yahya ibn sa'id al-qattan shi ma yayi tsokaci akan abdullahi bin umar al-umari min qibali hifzihi matsalar sa shi ta bangaren haddasa ne an gane ko kuma kaga daga cikin sharuɗan ingancin hadisi sai ya zama rawi yana da wato yana da hadda mai kyau قال حدثنا قتيبة yace Qutayba ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma yace Marwan ibn Muawiyah al-Fazari ya zantar da mu wannan hadisi an Abi Ya'fur daga Abi Ya'fur Abi Ya'fur shine Abdurrahman ibn Ubayd al-Thalabi al-Amili al-Kufi Abi Ya'fur kenan an al-Walid ibn al-Aizar an Abi Amr al-Shaybani anna rajulan qala Abu Amr al-Shaybani yace wani mutum ya tambayi abdullahi dan mas'ud qala ibn abbas qala ibn mas'ud ya tambayi abdullahi dan mas'ud ayyul amali afdal yace ya kai abdullahi dan mas'ud a cikin aiki wani aiki ne yafi falala qala abdullahi dan mas'ud yace sa'altu anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ni ma na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambayar wani aiki ne yafi falala fa qala sai manzon Allah yace as-salatu ala mawaqitiha yin sallah ala mawaqitiha akan lokacinta قلت وماذا يا رسول الله نسي سي كما مي يا مايكن الله قال وبر الوالدين نسي سي كما كيوتتا واياي قلت وماذا يا رسول الله نسي سي كما مي يا مايكن الله قال والجهاد في سبيل الله yace sai kuma jihadi fi sabilillah har a wata ruwa yace wala wistazattuhu lazadani yace da na nemi ya kara min sai kuma me zai ta kara min sai kuma me zai ta kara min to da na tsaya iya guda uku shi ma sai amsa ta tsaya iya guda uku wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi qala Abu Isa abu isa tilmidi yake cewa wa hadal hadithu sahih hasanun sahihun hadithi ne muttafaqun alai wa qad rawal mas'udi wa shu'ba al mas'udi da shu'ba su ma sun ruwaici wannan hadithin sulaiman shi kuma huwa abu ishaq ash-shaybani wa ghairu wahidin da kuma da dama ba mutum ɗaya ba suka yi ruwaya anil walid ibn al-aizar hadal hadith suka ruwaici wannan hadithin a gurgujan ce lokaci yayi ko ta Utaiba ya zantar da Abu Isa wannan hadisin shi kuma yace Lais ya zantar da shi daga Khalid ibn Yazid al-Jumahi al-Iskandarani shi kuma daga Sa'id ibn Abi Hilal al-Laithi daga Ishaq ibn Umar daga Aisha radiyallahu anha qalat tace ma salla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sallaci wata salla ba li waqti al-akhir marratain a lokacin ta na ƙarshe da ya wuce sau biyu hatta qabadahu Allah har Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa an gane ko qala abu isa abu isa ce hadha hadithun hasanun garibun wa laysa isnaduhu bi muttasil amma isnadin hadisin ba muttasili bane domin ishaq ibn umar laysa lahu sama min aisha bai samu bai bai da hadisi da ya ji daga nana aisha radiyallahu anha daka akwai inqita'i tsakaninsa da nana aisha قال الشافعي والوقت الأول من الصلاة لو كتن فرقون قوة صلى أفضل شيء ففللا wa mimma yadullu ala fadli awwal alwaqti daga abin da ke nuna falalar farkon lokaci ala akhiri fiye da karshen lokaci ikhtiyarun nabi sallallahu alaihi wasallam saboda yin sallah a farkon lokaci shine zabin annabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wa umar falam yakunu yaktaruna ba zai yi ba kuma manzon Allah abubakar umar sai zabo wani abu illa ma huwa afdalu sai abin da yafi falala walam yakunu yad'una alfadla kuma ba zai yi ba su bar falala su dauki abin da ba falala ba wa kanu yusalluna fi awwalil waqti dukkanin su sun kasance suna yin sallah a farkon lokaci qala haddathana bidhalika abul walid al makki yace wannan kuma magana ce da abul walid al makki ya zantar da ni ita an shafi'i daga imam shafi'i abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah